إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta sake isowa rana ta gaba cikin ramadan wato a ranar alhamis yau goma sha shidda daren sha bakwai kenan ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sake haduwa wannan majalisi na masjid sunna dake titin Sardauna a nan cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke jin fasara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurguna abin da ya sawwaka muna karatu cikin raddul ashani ila ma'ani qur'an wannan tana tambaya ne ta ce mijinta ne ya ce fuskarta ɗaya da mahaifiyarsa wai shin auren su ya haramta wannan mun yi bayani kwanan baya abin da ya kama da irin wannan aure bai haramta ba don ya ce fuskarta irin ta mahaifiyarsa wannan ba zihari ba ne ba shi ne asalin zihari ba watakila yana nufi ta yi kama da ita ne kawai a fuska halittarsu ko yankan hancinsu ko ido ko abin da ya kama da haka don an faɗi irin wannan bai zama to zihari ba insha Allah aurensu yana nan wannan tambayar kuma yana cewa washin yaya ake yin rakiyar gawa a musulunci kamar yadda sunna ta tanadar mutum zai bi bayan motar gawa ne ko kuma zai shige gabanta kuma akwai wata addu'a ne da ake yi kan hanyar zuwa makabarta to wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ba mota gawa ana daukanta ne akan kafada haka ake daukanta ala a anaqir rijal wato wuyayen mazaje haka ake ɗauka in an gaji wannan ya karɓa ya ba mu wannan har a isa a lokacin da aka ɗauki gawa ana tafi da ita wanda yake tafiya da kafatun da dama ita gawa ba a ɗaura ta akan wani abu dama da kafan ne ake tafiya to don haka akwai wanda wala Allah shi zai zo akan alfadaransa ko zo akan raƙuminsa ko zo akan jaki to irin wannan shi zai tafiya a bayanta ne kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma yake tafiya da kafa shi kuma ya samu zabi ko ya tsaya a bayanta ko kuma ya tafiya gabanta yana gaba ita tana baya suna tafe in kuma mutum a kayan jakinsa yake ko alfadari ko abin da ya kama da haka arwakibu kenan yamshi khalfahu shi zai tafiya bayan gawan ne yayi rakiyarta to wannan shine abin da sunna ta tabbatar yadda ake yin tafiya kuma babu wata addu'a wanda ake yi don haka a yanzu zo shi suka wasu malamai suke cewa bai kamar Sheikh Nasiruddin Albani yana da fahimtar cewa bid'a ne a sanya mota ma a dauki mutum a cikin ta kai shi saboda ai ba ai taba yi a zamanin annabi ba to amma wannan magana ce wanda larura ce take sanyawa a aiwatar in ka zo ka cikin birane yanzu babban birni aka ce wasu malamai suna ba da misali yanzu kama a ce alƙahira a tsakiyar alƙahira a ce za a ɗauki gawa a tafi da ita wajen buso to tafiyar kwana nawa za a yi kafin a isa don haka larura ce ta sanya ake shiga mota ta sanya gawa a mota to in har ya zamanto a mota ne aka sanya ta to sai zamanto dukkan waɗanda suke kan mota tunda mota kaga dai ita ba za ta tafi da kafa ana gabanta ba yawwa to duk wanda yake kan mota ko yake kan mashin ko yake kan keke yana binta to gawar tana gaba ne shi kuma yana baya ba za a shiga sai a ɗauke shi a matsayin shi ma a rawakibu ba zai sha gabanta ba kuma wani abu da mutane suke yi na kuskure in za a raka gawa akan yi shan kai misali yanzu idan mutum an tashi ga hanya to sai kaga ko mutane sun biyo wani layin daban sun tafi ta wani gu haka sun je makabartan to wannan ba su yi cikakken tashiyi ba domin cikakken tashiyi shine abi gawar a baya me yasa aka ce a rakata saboda kana yi ne kana kallonta wannan din ma wa'azi ne eh kuma alal hakika in hallarura ta sa an ɗora gawa a kayan mota an kai ta saboda nisa ko abin da ya kama da haka to ina kuma ga wanda yake kusa da makabarta akwai wajajen da alal hakika bai dace a ce an ɗauki yanzu misali kamar mu a nan garin ai akwai makara huta ko makaran ma aka ce ta huta to me zai hana motar ma ta huta tun da ce makaran ma ta huta ko ai wai saboda tsananin kusaci ne ake cewa makara huta wato ba sai an nemo maka ba haka ma za a rungumi gawar dan babu wahala kawai za a sata dan kusa da kusa ne to anan kaga sai mota ta huta ita ma eh yanzu wanda yake su anguwar tsako sai an saka mutum a mota ha irin su kofan gabas da su can ino dahiru da sauran su su anguwar dan kawo akan me za a saka mota a na wajen sai abi maganar da su waɗancan malaman suka faɗa da suka ce ai ba shi da asali a zamanin annabi to tun da larura ce take kawowa to idan har akwai kusaci a ɗauke ta akan Allah ji kammala yakubu salam wani ɗalibi na da ya rasu shekarun baya can ko shi wasiya ma ya akan cewa shi an gwadan kawo yake wasiya ya cewa shi kar a saka shi a wani abu haka aka ɗauke shi a kafaɗa ana ta tafiya karɓa karɓa har aka je makabarta eh kuma kafin a je ɗin mutane sun wa'aztu ba da aka je kowa shiru yayi amma dama kana mota kana hira wataƙila wani ma radio yake ji wataƙila wani ana ta dariya ana waye shi yasa in an je makabartan ma ana tsaye sai ga ana tazance ana ta dariya ana hira zancen siyasa da abin da ya kama da haka amma in an ɗauke ta aka faɗa kaga dai gashi nan tafiyar mata ga gare shi a cikin makara yake ana tafiya da shi kuma kun sa shi a gaba kuna kallon sa to lalle mutane sun fi shiga taitayin shi Allah ya mana kyakkyawan karshe wannan kuma tambaya ce a tambayar tana cewa mai tambayar yana cewa ko tana cewa yana da alsa yana da alsa sosai kuma duk lokacin da ya azumi sai ya yi jinya sosai gashi ba shi da ƙarfin ciyarwa to yaya zai yi kuma ya ce ya gwada yin azumi sau ɗaya amma sai da ya je asibiti kuma a ƙarshe ya ce yana neman addu'a Allah ya yi masa ko kuma tana neman addu'a Allah ya yi mata to irin waɗannan matsaloli asali wanda aka ce dama ya ciyar fa aya da ta ce wa Allah labe ne wata ƙuna hufi diyatun ɗa'amu miskin abdullahi ɗan abbasin ya ce ta kasance ne a kadan wasu malamai sun ce aya ce mansuka ya ce a'a muhkama ce tana nan ya ce ga ashekatu ne wa shekuka tsofo tukuk da tsohuwa tukuk layu ikanu siyama wanda ba sa iya yin azumi to su ne sai su ciyar a madadin kowace ranar azumi za su ciyar da mudu guda ga miskini ko kuma an abinci ne da fafe kamar yadda anas dan maliki ya yi dan lokacin da ya tsufa ya kai shekara ɗari baya iya azumi to sai ya bari idan ramadana ta je ƙarshe sai ya dafa abinci sai ya ciyar da mutum talatin a madadin wancan abin nan din malamai sun yi ta bayani dai mas'ala ce wasu suka ce za ka yi takadimi wasu suka ce ta'akhiru wasu suka ce a'a yaumiyan za ka yi yawman ba'a da yaumin wato kowace rana shine farallar ka sai ka ciyar to irin wannan asali aya ta sauka ne ga tsoho tukuk wanda baya iya azumi ba wani in ba shi ba shine abin da sahabbai suka fassara duk wanda ka ji an ambata to an dan fara ne a dadalin a kiyasi wato misali kaman akwai almaradul muzamminu almaradul almuzamminu to shi wato abin nan alladhi aayat aqiba kamar da suke ambata wanda ya gagarar kitoci jinya wacce take jikin mutum ba a tsammanin warakarsa to kullum malamai suka ce irin wannan mas'ala sai su jingina ta su ce a tambayi aqiba ba malamai ne za su ce maka wai ka ce wa malami tana ulcer don haka ba ka iya yin azumi sai ce maka ka rika ciyarwa ya yi garaje duk wanda ya irin wannan ya yi garaje ko da manyan maluma irin sheikh bin bas rahimahullahu sai fatawar da ya bayar ya ce irin wannan idan ya zamanto almarabun muzammin wanda ba a tsammanin warakarsa ana jingina shi ne zuwa ga likitoci kuma masana al'atabba'ul arifon wanda suke masana ba a madangaya ba masani a cikin likita ya san aikin likita to shi ne idan an tambaye shi sai suka ce ai mutum ba zai iya yin azumi ba a yanayin yadda jinyarsa take suka auna suka gani ba zai yi yin azumi ba wani Allah sun ta'allaka shi da yawan shan ruwa kowane lokaci su ce bayan kowane awa kaza ka sha ruwa ko bayan kowane awa kaza kar ka zauna ba abinci ko bayan kowane awa kaza sai ka sha magani kuma wannan ana tsammani ne iya rayuwarsa haka zai dangane to irin wannan shine ake dora masa a bisa kiyasi hukuncin wancan da aka ambata ina fata mun fahimta amma wata jinya daban dan tana damun mutum duk yadda ta yi tsanani to wannan ya fada karkashin wanda Allah ta'ala ya ce ne wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan ba ku da lafiya ko kuna kan hanya ku sha azumin ku sai ku kirga waɗansu kwanukan daban wanda ba ramadana ba in ta wuce sai ku rama wannan ko malamai suka ce idan hajjinya ana fatan warakarta kana mutum ya sha azuminsa to irin wannan ko da bayan watanni ko bayan shekara ba kai ko da wata ramadanan ta zo aka sake saba wani watan amma ana fatan warakarta lokacin da ta warke mutum kuma sai ya azuminsa hukuncinsa ke amma wancan wanda aka ce ba a tsammanin waraka to ita ce in an ta'allaka wa mutum kuma azumin ba zai yiwu ba sun ce azumin ba zai iya ba zai yiwu ba da wannan jinyar kuma ba a tsammanin waraka duk da cewa waraka ta Allah ce amma auna wanda suka yi ba a tsammanin waraka to sai a ɗora mutum a kan irin wannan hukunci sai a ce dinga ciyarwa kiyasi a kayan wancan da aka ce wa alal ladina yuqinuhu fidyatun ta'amu miskin kuma abin da malamai suka ambata ko da misali a ce an ɗora shi a irin wannan yanayi hukuncin ubangiji kuma sai wakana bayan wani shekaru misali shekara biyu uku biyar goma kuma sai Allah ya bashi waraka tana kasancewa ko wani ba a tsammanin zai warke din kuma sai Allah cikin kudurarsa da tausayinsa sai kuma kawai kaga mutum ya warke to yaya wancan azumin bayan da aka yi ta ciyarwa ba komai yanzu sai kawai fuskanci kuma hukunci a gaba a daina yawan garajen yanke hukunci a ce ina alsa ba zan iya azumi ba ba kai kake faɗa ba kuma malamin da kai fatawa a wajensa ba shi zai faɗa ba ballantana irin ma'almajin shek bin bas shi ma abin da aka ya faɗa kenan da aka masa irin wannan tambaya sai jingina ta zuwa ga atibba Allah ubangiji ya datar da mu kuma kamar yadda mai tambayar ya nema ko ta nemi addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya da dukkan waɗanda suke fama da irin waɗannan jinyuka da ma waɗansu daban to za mu ci gaba insha Allah inda muka tsaya jiya cikin suratul kamar mun tsaya ne aya ta shida don haka za a sake tashi kan aya ta shida ma insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر خشان أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم إنهم جراد منتشر مرضعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عظيم
الله تعالى sai rarashi manzansa sallallahu alaihi wasallam yayin da aka ambaci ƙuraishawa an ambata musu labarai waɗanda suke ɗauke da gargaɗi daga cikin labarai na al'ummomin da na gabata wanda kuma labaran suna cike da hikima wacce ta kai matuƙa amma gargaɗin bai musu amfani ba don haka Allah ta'ala ce fatawalla anhum to ka juya ka barabu da su wato ka kyale su yau mai yadda udda'i ila shay'in nukur ka kyale su akwai wata rana da za su fita daga cikin kaburbura shi ne ranar da mai kira mun ji wannan bayani jiya zai yi kira ila shay'in nukur zuwa ga wani abu wanda rai baya so wato za a ga wani al'amura na yanayi wanda mutum bai san shi ba musamman wanda bai bi Allah ba a wannan lokaci zai tashi cikin fargaba amma mu'minai masu imani su kan Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun su ba za su razana ba kuma ba za su yi takaici ba Allah ya samu a cikin su Allah ya ce khusha an absaruhum gannansu ya zan ya rusuna a wannan rana ya kaskanta sun dukar da idanunsu kasa bi dhammin kha'i khushan wa fatih shin mushaddada wa fi qira'atin khashi'an ai ana nufin zalilan kenan hal ne na yakhruju wato yakhrujuna min al-ajdath khushan absaruhum idanunsu wato ya yi ƙasa cikin ƙaskanci ya na minal ajidafi Allah ta'ala ce suna fita daga cikin kaburbura jam'i ne da aljuduf aljuduf shi ne kabari eh kamar yadda za a ce aljudufu ajidaf alkabaru alkubur to duka suna ɗaya ne Allah ya ce za su fita ka annahum jaradun muntashir kai ka ce su farin ɗango ne wanda suka warwatsu la ya biro na ainihin habu na minan haufi wani hiyara su mutanen ba su san ina za su tafi ba saboda tsananin firgici da kuma ɗimuwa da za a tashi da ita a wannan rana kamar yadda Allah ta'ala ya ce yau mai kunun nasu kal farashil mabasu wato a ranar da mutane za su zamanto kamar farin ɗango wanda aka baza su wanda suka watsu jumla hal ne saniya bin fa'il ya kharjuna haka nan kuma faɗin sama inda Allah ya ce mu'ti'ina ila da suna gaugawa kuma zuwa da mai kira wato a lokacin da aka yi wannan shela ana kiran dukkan halitta ta fito da kudurar ubangiji kuma halittan za ta dinga fitowa tamkar yadda kaga zuzu ko tururuwa in za ta yi ƙaura ko kaga zuzu in an yi damana ranar da zai fito sai kaga ƙofofi masu yawa a ƙofa ɗaya sai kaga zuzu da yawa suna ta fitowa suna ta fitowa kaca-kaca to haka mutane daga kowane ƙofar ƙabari za ka ga suna ta ɓuɓɓugowa suna tasowa kuma muhuta'ina ilar da suna masu hanzari ai musra'ina ma dina a anaqahu suna hanzari kowa ya miƙa wuyansa wuyansa a miƙe tamkar yana kallon sama ko kuma yana kallon gaba ba ido ba wai kai a dudduke ba kowa ya haka ya miƙe kansa yana tafiya yana hanzari ila da'i zuwa ga mai kiran nan inda suka ji sautin yana kira to kowa yana ta bin wannan sautin yadda ka san magana isu ba kuma tare da wai mutane suna tattaunawa tsakaninsu ba ba wai yadda aka saba a duniya kuna tafiya kuna hira ku kashe tsayin tafiya ba a'a kawai tafiyar za a yi ta yi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tasma'u illa hamsa ba za ka je sautin komai ba sai tafukan kafafu yadda suke tattakawa yanzu shanu idan suna tafiya in dai ba kuka suka yi ba sai ka je rubugin kafarsu ko rub haka to haka za ka dinga jin sautin kafafun mutane ana tattakawa ya kulul kafiru wanda ya kafirta daga ciki zai rika cewa kafirin daga cikin mutane zai dinga cewa haɗaza yawmun asir wannan wuni ne wanda yake mai tsananin wahala mai tsananin kunci ai sa'abun alal kafirina wani ne wanda yake da tsanani akan kafirai kamar yadda zo a cikin muddaffir yawmun asir alal kafirina ghayru yasir wani ne wanda yake mai tsanani akan kafirai ba fa mai sauki bane a gare su muna roƙon Allah ka sauƙaƙa mana to wannan yanayi kenan Allah ya tuna musu dangane da yadda za a tashi a ranar alƙiyama bayan da aka musu gargadi kuma aka nusar da su akan cewa gargadin fa ya kai matuƙa kuma aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa gargadin bai musu amfani ba musamman su waɗannan shugabannin Qurayshawa don haka aka ce annabi ya rabu da su akwai ranar kindillanci shine ranar da aka bada wannan siffar ta tasa to tare da haka ba a hakura ba tunda an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da sako ne shi ko mai manufa baya fasa manufarsa musamman manufa ta alkhairi don haka ba a ce a fasa wa'azi ba sai kuma Allah ya ci gaba da musu wa'azin shi ne ma yace ba'adal kalami fi ayatin shiqaqil qamar bayan da aka yi magana a kayan babbar mu'jiza da aka aiko wa Annabi sallallahu alaihi cikin mu'jizozi na tsagewar wata ihdal alamatil kubra ala qurbi qiyamis sa'a dai daga cikin manya-manyan alamomi na cewa alkiyama ta yi kusa wa takdhibin nas biha aka bada labarin yadda mutane suka karyata game da wannan mu'jiza atba'a ta'ala amsalan min ayati rusulis salifina sai Allah madaukaki ya biye da buga misali daga cikin ayoyin manzanni waɗanda suka shuɗe wajaza'i umamihim da kuma sakamako da ya samu al'ummomin su akan karyatawar da suka yi fakana sai Allah ya ce
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا واسجد فدعا ربه أني مطلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من متقي فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kazzabat ƙablahun ƙaunin Nuhi, a gabanin ƙwarai da suka zo da kilibibinsu, to fa mutanen annabi nuhu ma sun ƙaryata ai sun ƙaryata annabinsu shine annabi nuhu alaihi salam ta an yi ta'anifin fi'il fi'ilin lima'ana qaum da aka ce kazzabat wa huwa al-umma ma'ana ana nufin al-umma ne shi yasa aka kawo shi mu'annatha fa kazzabu abdana sai suka ƙaryata manzon mu ma'ana suka ƙaryata bawan mu shine annabi nuhu alaihi salam wa qalu su ma sai suka ce majnunun wai mahaukaci ne haka suka dinga bada wasiya ma 'ya'yansu. kada su yadda da annabi nuhu alaihi salam ya zauna cikin su shekara 950 yana wa'azi amma waɗanda sun kai imani da shi Allah madaukaki yace fa ma amana ma'ahu illa qalil waɗanda sun kai imani da shi ƴan kadan ne ƙwarai da gaske aka kawo shi qalil da nakira dan a nuna karancin karancin wasu malamai suka ce mutum 80 wasu suka ce kasa da haka wasu ma suka ce mutum shida ne suka yi imani da annabi nuhu ƴaƴansa ne uku da kuma matansu ɗaiɗai su shida su ne wanda suka yi shi yasa ake ce da annabi nuhu abul bashar tsani wato shine uban mutane na biyu saboda an halakar da duniya aka bar shi da shi da ƴaƴansa da matansu su kuma suka sake hayayyafa to Allah subhanahu wataala yace fakazzabu abdana sai suka karyata bawan mu shine annabi nuhu wa qalu suka ce ma majnunun wai mahaukaci ne shi wasdujir kuma suka dinga hantararsa suna kyararsa ai intaharuhu bisabbi wa ghairihi suka dinga hantararsa suna kyararsa suna zaginsa da abin da ya kama da haka kamar yadda wani waje ma suka masa kashedi la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin in fa baka daina wa'azin nan naka ba wallahi zamu jajjefe ka kuma sun aikata abin da suke alwashi za su yi ga annabi nuhu sau da yawa sun cutar da shi sun buge shi sun muzanta shi sun faɗi bakanta shi ba abin da ba su faɗa a kansa ba saboda yana isar musu da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ɓangare guda ana ambata makuran shawa ba su ne kafiran farko ba kuma za a ambaci sakamakon da ya samu waɗancan na farkon domin su ma su shiga taitayinsu a ɓangare guda kuma raira shi ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama domin kada takaicin mutanensa ya dame shi ya fahimci cewa ya ƙara sanin ba shi ne farkon wanda aka karanta cikin manzanni ba shi sa wani goma Allah ta'ala ya masa umarni ya ce fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum kai hakuri kamar yadda waɗancan ulul azmi minar rusul wanda suke da ƙarfin jajircewa cikin manzanni su ma suka hakuri kai ne gaba da su ya zanna ka yafi nasu kada ka ji da zuci cewa a halakar da mutananka to Allah subhanahu wataala yace fada'a rabbahu annabi nuhu da yaga abin yayi duli tsawon shekara 950 kana kiran mutane amma ba abin da kake fuskanta daga wajensu sai tsangwama sai muzantawa lalle annabi nuhu yayi hakuri a ƙarshen lamarin fa da arabahu sai ya kira ubangijinsa ya roƙi ubangijinsa an ne magalubun ya Allah ni fa an fi ƙarfi na fantasir sai ka taimaka min ya Allah an karanta an ni nan bil fathi ai bi an ni kenan magalubun ai in tasir li minhum ya rab ma'ana kaman ya ce ya ubangiji ka taimaka mini akan waɗannan mutane ni kan nayi iya abin da zan yi wajen isar da wannan sakon naka na dau lokaci ina yi yanzu karfi na ya kare Allah kaman agaji kaga wannan ana nuna kenan duk mai kira mai aiki na kirki musamman da'awa ba a fasawa duk lokacin da kake da'awa inda mutum yana kokarin isar da gaskiya ga mutane to zai samu tsangwama ta kusurwa daban-daban za a muzanta shi za a faɗi maganganu a kansa za a ce kaza za a ce kaza ko akwai irin fahimtar sa da zai to ma dama mutum yana yin abu saboda Allah kar ya fasa don yana koyi ne da annabawa sai ya ci gaba da faɗa sannu a hankali sannu a hankali watakila zaka ga abun yayi amfani in har bai yi amfani ba ma ai dai mutum ya yanke hanzarin ma'azratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun to kaga sai zamanto an yanke hanzarin shi mutun ya isar da abin da zai iya kuma ya samu lada a wajen Allah balle kuma in akai sa'a wani ya fahimta ya gane to kaga shikenan an samu riba Allah ka dacar da mu Allah ta'ala sai yace fa fatahna abwabas sama'i an karanta bi takhfif fatahna ana karanta bi tashdif fa fatahna sai muka bubbude in an ce fafattahna bi tashdir kenan an ce fatahna muka bude abwabas sama'i kofofin sama sama tana da kofofi Allah subhanahu wataala yake sanyawa a rufe sai Allah ta'ala sai bude kofofin sama bima'in munhamir da wani ruwa wanda yake mai kwarara kofofin inda Allah ta'ala ya sanya taskar ruwa sai Allah ta'ala ya sanya aka bude waɗannan kofofin gaba ɗaya su zubo ko kuma kawai dinga zuwa kamar da bakin ƙwarya in sibaban shadidan kwarara wanda yake mai tsanani ruwa ana son sa amma sadda sadda ko eh wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan mumbari sai wani ya zo shi ruwa ya kame annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ranar juma'a hadithun dan abbas yadda bukhari ya kawo ya ce ya rasulallah halakacin amwal wan kata ake subul fada'un laha ayyugitna ya manzon Allah dukiya ta halaka dabbobi suna ta mutuwa saboda babu ruwa wan kata ake subul hanya kuma ta katse ba za ka gana tafiya ba saboda dabbobi ba su da karfin da za a musu doto a ɗora musu haja a tafi kasuwanni kowa ya zauna saboda kana ɗora wa dabbar za ta gurfana babu ruwa babu abinci da za a ci ya ce fadu Allah an yi jitna ka roƙa mana Allah ya agaza mana annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannu ya roƙi ubangiji yana cikin huduban sai daga hannunsa sai ya roƙi ubangiji Allahumma ajitna Allahumma ajitna Allah ka zuba mana ruwa Allah ka zuba mana ruwa a gifna anan zai dauki ma'ana na istighatha zai dauki ma'ana na wato algaif eh a kawo ruwa ya sauka sati guda aka yi ruwa yana zuba ma makon ruwa kuma sai ya zamanto waje duk ya cika dabbobi kuma ruwa dabba idan ruwa bai fari ya same ta kuma ruwa ya zo ai kaga ba sai ta sai ta ta mutuwa anan ma ko ba za ta iya tashi ba to da haka ruwa idan yayi yawa har addu'a ana yi sati guda aka yi ruwa bai dauke ba eh annabi ya roka sai wani ya sake zuwa ko dai wannan din ko kuma wani haka mai ruwayan yace annabi na hudu baran juma'a shi ma sake maimaita abin da aka ambata na farko sai da ya karshe yace fad'ullaha ayyum sukabu anna yace ya rasulullah halakatul amwal wan qat'atis subul shi ma ya fada haka dukiya ba ta halaka saboda yanzu dabbobin kuma mutuwa ma suke yi da ai da numfashin su yanzu mutuwa suke yi to kaga ashe ruwa shi ma idan yayi yawa yakan halaka mutane shi yasa annabi ya addu'a yace Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ka kai ruwan ya koma gefe gefen mu ba akan mu ba to su waɗannan a kansu Allah ya saukar kuma a ba iya kamar wancan da ya sauka a Madina ba a'a wannan sai ya sauka a dukkan duniya inda al'ardul ma'amura duk inda mutane suke zo lokacin mutanen ba su da yawa so iya inda mutane duka suke zo na ruwan ya sauka ma mako sai halakar da kowa ko ina ya cika ruwa ya zamanto duk nisan duk tsawon dutse ruwan ya cika shi domin Allah ya ce fa fatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir muka bude kofofin sama da ruwa mai kwarara tsananin kwarara ba a tsaya nan ba wa fajjarnal arda uyuna ƙasa kuma muka sanya ta duk ta zamanto idan ruwa maraimari idan ruwa da yake kokkugowa tambi'u da yake kokkugowa ruwa daga ƙasa shi ma dinga kokkugowa faltaqal ma'u ruwan sama da na ƙasa sai haɗu ma'us sama'i wal ardi ga ruwa daga sama ga ruwa daga ƙasa wai bahaushe ya ce gobara daga teku maganin ki Allah ko kagar gobara daga teku to wani kuma gudunmawa ruwa za kawo daga tekun ta fito to ruwa daga sama ruwa daga ina cewa ke cewa ruwan sama ya sauka kasa na ta shanye ko to ita ma fitarwa take yi kaga ta gama koshi na tan take fitarwa ga na sama yana sauka kaga an ne kwaci mutane da azaba kenan faltaqal ma'u sai ruwan ya hade ala amrin qad a bisa wani al'amari da aka riga aka kaddara qudiya bihi fil asl tun farko Allah ya hukunta hakan za ta faru wa huwa halakahum gharqan cewa Allah ya yi nufin zai halakar da su bisa nutsarwa a nutsar da su su nutse yanzu ko shekarun baya shekara kusan 20 da ya faru da ya gabata ai an yi wani abu ya tsunami ko ko ɗan ɓangaren hoto da aka samu aka ɗan ɗauka na wasu sassa abin akwai abin tsoro wallahi ruwa daga sama ya yanke kuma ruwa daga ƙasa kuma teku ta iyo ambaliya ta hau tudu sai ka ƙara gudun da teku ta kuma ga iska kaga wannan sai tuna wa mutane ruwan na. wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai Allah ya ce wa hamallahu sai muka dauki shi annabi nuhu alaihi salam ala zati alwahin wa dusur akan wani jirgi zati alwah wa dusur ma'abucin allona da kuma kusoshi da allo ne Allah ta'ala ya ce masa yi wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun je ka kai abin nan je ka kai kai ce abin nan mai sunansa jirgin ruwa je ka kai jirgin ruwa aka turo mala'ika jibril ya zo yana nunnuna masa yadda zai jirgin ruwa saboda a lokacin ba su da tekuna ba a sanya za a yi ba eh saboda wasu malaman tafsiri suna cewa mamakon ruwan da aka dinga yin nan shine kuma da ya ci gaba da wanzuwa sai ya zamanto waɗannan tekunan da ake gani da ɗin akwai tekuna amma girman su bai kai kamar haka ba to mamakon ruwan da aka yin nan shine kuma sai ya fada sai ya ƙara taruwa sai ya zama yadda ya zama aka dan bar mana tudun da za a zauna kaga ga ruwan nan kuma ana tsorata mutane da shi ko akan idan mutane suka kangare Allah mai iyawa ne ya sanya tekun wallahi in Allah ya nufi sai ga teku ta taso daga Lagos ta zo na i to ka san yawanta ne daga Lagos din ina sai ka tafi har America duk tekun ne ina haka abin yake sai ka gama kewaye duniyar shi yasa suka ce baharul muhit to ruwa musiba ne Allah ta'ala ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur jirgin annabi nuhu kenan ya kira ɗansa lokacin Allah ya masa umarni fahamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana ka dauki iyalaka duk wani nau'in dabbobi Allah ya ce masa nau'in dabbobi da suka zo wajen sa ya dauki nau'i biyu namiji da mace namiji da mace saboda saboda ana so a preserving species din tsuntsu ya zo sai a dauki nau'i namiji da mace sai ya saka a cikin abin nan jirgin nasa abin nan tunkiya ta zo sai ya dauki namiji da mace sai ya saka duk irin dabbobi dabbobin jeji da dabbobin kan abin nan na gida duka ya diddiba ya diddiba ya saka bisa umarnin Allah iyalansa ba Allah subhanahu wataala yace su ma ya sanya sai dai wanda magana ta riga ta gabata a kansa cewa shi ba zai tsira ba wanda bai imani da shi kenan ba to ahalakan nan da aka faɗa shine shi sai tsammaci iyalansa gaba ɗaya ake nufi lokacin da ya kira ɗansa ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ɗana ka zo ka shiga zo ka hau tare da muka imani kar ka zan daga cikin waɗanda suke kafirai fa shi sai ya ki ya ce ga wani dutse can shi can zai je tsira yaushe zai zan tare da shi shi ma ana cewa ai ya zama irinsu ya ki to kaga Allah subhanahu wataala ya halakar da kowa sai da jirgin annabi nuhu yana ta floating yana iyo yana iyo yana iyo har sai da kowa ya gama halaka ruwa ya tsanaki tukunna sai Allah ta'ala ya kai wannan jirgin akan wani dutse da ake da shi jodi kamar yadda Qur'ani ya ambata an ce wannan dutse yana cikin kasan tawaki ne yana kasan toki to shi nan malam yace zati alwahin wa dusur ai wa huwa ma ma yuddasaru bihil alwah shi ne abin da ake wato riƙewa jikin alluna da shi minal masamir wa gairaha na ƙusoshi da ake sanyawa da abin da ya kama da haka wahidu hana ce da shi disar kamar yadda ake cewa kitab disar shi ne duso kitab kutub ma'auninsu ɗaya ne Allah ya ce ta jirbi a ayyunina to ba wai annabi nuhu ne ba wani injin aka sa mata ba ba kuma kwangwala aka sa ko mara yana yin haka yana tafiya da ita tana ko su su shiga ne su rufe kayansu duk yadda ruwa ya ambaliya su wannan jirgin yana nan domin Allah ya tsare shi ya ce ta jirbi a ayyuna yana gudana ne a bisa idanunmu in ji Allah kaga wannan isbatul a'yuni lillahi ta'ala ke min sifatin lahi ta'ala ai mahfuza nan ma ne yace mahfuzatan wadansu daga cikin malamai kaman qatada wato yake cewa bi ainillahi wa wahayihi tunda Allah ya ance tajribi ayunina kaga kata da yace bi ainillahi yana gudana ne bisa idanun Allah ma'ana bisa gadansa Allah ya ce jaza'an wannan nutsarwa da aka yi halakar wannan da aka musu ai ko intisaran an nutsar da su ne domin taimakawa liman kana kufir ga wanda ya kasance an kafircewa shine annabi nuhu alayhi salam tunda an kafirce masa har ya kai ƙara ga Allah fa da arabahu anni maglubun fantasir ya roƙi ubangiji ya ce Allah ka taimaka ka agaza mini kai na ka taimakon to ko Allah sai yayi shine yace jaza'an sakamako ne liman kana kufir wato taimako aka yi ga wanda aka kafirce masa nan shine annabi nuhu alaihi salam wa qura'a shuzuzan kafara bil bina'i lil fa'ili ko ay ugruqu iqaban lahu an nusar da sune saboda horo daga Allah subhanahu wa ta'ala bayan da Allah ya tuna mu quraishawa wannan batu sai ya ce walaqad taraknaha kusane kuma mun barta wannan aikin da aka yi ita wannan mu'jiza din abaqaina hadhihi al fi'la mun wanzar da wannan aikin wannan mu'jizar ayatan ta zamanto wata aya ta zama mu'jiza aini man ya tabiru biha ga wanda zai lura da ita imam katada dai har ilo cikin tabi'ai yake cewa abqallahu safinata nuhin hatta adrakaha awwalu hadhihi al-umma ai Allah madaukaki ya wanzar da jirgin annabi nuhu har sai da farkon wannan al'umma suka ganta har a yanzu wasu sun ce akwai alluna suna nan a ƙasar Toki a cikin wani museum wasu na cewa akwai wani ɓangare daga cikin alluna har a yau suna nan wallahu ta'ala a'lam to kaga dai wannan Allah ya wanzar Allah yakan wanzar da abubuwa dan su zama yanzu samudawa inda suke yana nan dutsen nasu kai ka ce yanzu suka sassake shi yana nan yanzu fir'auna idan ka je ka masar har yanzu idan ka fita wajen alqaira a wajen inda ahram din nan suke kusa da wannan wajen akwai inda fadarsa take wacilolin da aka sanya manya manyan filoli na zamanin fir'auna har yanzu akwai wasu su matakala zaka ga tudunta ya kai sama da masallacin nan tun a dada fa shekara hudu da wani abu amma matakala da zaka hau duk wani abu da zaka yi manshin a yanzu a haka ga an yi fa baya wallahi an yi su da suke kawata waje da gwam kai ku yanzu boye shi kake yi ko ba haka ba kome kome na alfahari an yi shi a baya kuma Allah ya halakar da wannan suka katarta dan haka yanzu ba abin da zai tsero da mutane sai imani shi kadai ne ake tsira da shi kamar yadda na farko ma suka tsira da shi Allah ka tsirar da mu amma dai abin da yake bayyananne wasu malamai sun ce abin da ake nufi walaqad tarakna ayatan mun bar wannan mu'jiza ta zaman to aya wato ba wai ana nufin jirgin annabi nuhun ne kadai ba a'a ana nufin kowane irin jirgi ne domin daga wajen annabi Nuhu ne alaihi salam aka koya yanzu kuma sai ga manya-manyan jirage ana yi ko yan sai ka ga yana daga cikin abinda mutum zai san kudurar Allah subhanahu wata'ala in ka ɗauki mutane ka jajjefa su sai ga mutum yana kiran habu ko ya sha ruwa ya nutse kaga ana talalume a ciki an rasa shi sai can bayan ya gama mutuwa watakila in ruwa ya abin nan kaga an dago shi sama haka ma yana ƙarin nutsewa ko to amma sai ka tara mutane da yawa motoci in an daudadde an jefa sai su nutse amma sai kaga kuma an tara motoci an tara abin nan containers an tara mutane a shirgi har da jiragen sama da sauransu duk a tara akan jirgi kuma sai baka ga shi bai nutse ba ɗaiɗaikon su kuma za su nutse amma wannan ɗin kuma shi bai nutse ba to ai kaga shine Allah yace wa laqad taraknaha mun bar wannan mu'jiza ta jirgin annabi nuhu ayatan ta ci gaba da zama aya ga mutane dan su sami izna su san kudurar Allah subhanahu wataala dan kada su kangare masa liman ya tabiru biha amma da wanda zai lura da ita cikin alqur'ani Allah madaukaki yace wa ayatan lahum anna amanna dhurriyatuhum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi min mithlihi ma yarkabu kaga nan tilkulkin mashhur wanne yake nufi jirgin annabi nuhu shi Allah ya ishara sai kuma yace wa khalaqna lahu su mutanen da suka zo a baya sai muka halitta musu min mithlihi min tabi'iyya da ma'ana daga nau'in irinsa daga nau'in irinsa to kaga nan sai ya zama to walaqad taraknaha ayatan ya zama aya sai Allah ya ce fa hal min muddakir shin akwai mai fadaka ai mu'tabiran wa mutta'idin biha akwai wanda zai lura da wannan aya ya wa'astu da ita asalin muddakir mutazakkirin ne shin akwai wanda zai wa'astu ya fadaka sai aka canja dala wato abin nan ta'un din ta koma dalu ne muka ce mutazakkirin sai aka ce muddakir sai ta koma dalu muhammala kuma haka ne sai komawa da'ul mu'jaba sai aka shigar da su suka zama guda daya ta'un din wato zalun din aka maida ta dalun ta'un din aka maida ta dalun tunda kaga harfa guda biyu sun zo da dalun da dalun to sai hada su zama daya shine sai a musu shadda alaman biyu kenan to shi sai aka ce muddakir maimakon mutadhakkir sai zama muddakir akwai wanda zai fadaka mu kan mun fadaka alhamdulillah Allah ya kara mana fadaka to sai Allah ya tambaye su yace fa kaifa kana azabi to shin kam yayi azabata ta kasance wa nuzur daga gargadi na fa kaifa kana azabi wa nuzur yayi azabata da gargadi na ya kasance ai inzari gargadin da na musu istifhamu taqrir ne kaifa dinnan khabar kana ne wa hiya lis-su'al 'an al-hal wal ma'ana abinda ake nufi هل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه شن وتو حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه waɗanda ake magana da su al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, wato sai aka ɗauke su wajen tabbatar da aukuwar azabar da ta faɗa wa waɗancan da suka ƙaryata cikin mutanen annabi Nuhu su ma sai aka mai da su a madadinsu. Wato yanzu sai aka yi magana da ƙuraishawa tamkar su ne azabar da ta faɗa wa al'umma annabi Nuhu ta faɗawa. Shi yasa aka ce musu fa kaifa azabi wa nuzur. To yaya azabata da gargaɗi na kam ya kasance kaga a mutanen annabi nuhu za a faɗa ko to amma sai aka ga wannan al'umma cikin qurayshawan da suka karaita domin a nuna abin haka yake tit for tat ne eh wa bayanu thubuti ayatihi fi tufan kuma ya bayanin tabbatuwar ayoyinsa cikin tufana da ya wakana a wancan lokaci wa kaifa hasalat ila akhirha da yadda ta faru har zuwa karshen ta wa hamli nuhin fiha fi safinatin min alwahin wa dusur da kuma yadda ya ɗauki annabi Nuhu a cikin wannan jirgi wanda yake ma'abocin alluna da ƙusoshi ba na ƙarfe ba ne amma kuma bai wace kale ya lalace ya kife da su ba ma'a ba a fi hatar da cewa jirgin ruwan yana da rauni wa izam al'amri haulaha da kuma yadda rugugin da ruwa yake yi a kewaye da jirgin ya kambama amma duka Allah bai sa jirgin ya kife da su ya tarwatse sun halaka ba kaga wannan shi ma aya ce sun makala ta'ala sannan sai Allah maɗaukaki ya ce walaƙad yassarna alƙur'ana lizzikr ai alal haƙiƙa mun sauƙaƙe alƙur'ani domin a tuna shi domin a kiyaye shi domin a faɗaka da shi lil hifzi domin a haddace shi nan malam ya fassara ai sahallahu lil hifzi mun sauƙaƙe alƙur'ani domin a haddace shi a kiyaye shi ai in kana safinatu nuhin ajiba idan har jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salam ya zama abin mamaki ruwa ya cika sama da ƙasa duk girman dutse ruwa ya shanye shi kuma abin da aka yi da katakai da ƙusoshi mutane suna ciki amma kuma bai gama wargajewa ba haka Allah ya tsare su har ruwan ya nutsu in wannan ya zan abin mamaki falaysar bi a ajaba min alqur'ani to wancan fa mu'jizar da aka bawa annabi nuhu ba ta fi alkur'ani girman mu'jiza ba ba ta fi alkur'ani abin mamaki ba allazi yassarnahu lil hibdi wanda Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe shi mutane su haddace ma atabammunihi jami'il ma'lumat tare da cewa alkur'ani ya tattara dukkan ilmummuka bangare bangare ba abin da baya cikin alkur'ani duk wani abu da ka sani na sashen rayuwa yana fa cikin qur'ani sai dai mutum bai leka ba amma qur'ani malamai Allah saka musu da alheri komai sun fitar eh abubuwa da ya shafi public administration abin da ya shafi diplomacy abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi yaki abin da ya shafi zaman lafiya sulhu abin da ya shafi komai da ka sani qur'ani ya tara ba abin da qur'ani bangaren ilimi wanda qur'ani bai magana akai ba shi ya saka yanzu duk wani bakon abu in yazo za a sama masa muhalli a qur'an kiripto da tazo ta ina sai da aka sama mata fatawarta ko? ko ba ka ba yanzu kan ta gama fashewa don na ba na ji ba na ji ana magana to kaga shi jirgin annabi nuhu alaihi salam bai kai alkur'ani abin mamaki ba yadda Allah ya sauƙaƙa alkur'ani ana iya haddace shi tare da cewa ya tara dukkan ilmin muka wata shabuhi za ka ga ɓangarensa ya yi kama da sashi wata ayar sai ga ta yi kama da wata wata ayar ma za ga iri ɗaya ne da wata bambancin taƙi ne amma sai ka ga an kiyaye haka ne ko? amma sai ka ga an kiyaye nan idan an yi sai ka ga ce a'a sai ya ce anna alhali kuma nan ɗin inna ne sai ya ce masa a'a inna ne a nan ne ya zo a waje kaza ne ya zo da anna ko da ku iri ɗaya ne to kaga wannan alkur'ani da Allah ya sauƙaƙa aka haddace shi ya tara ilmin muka amma aka sauƙaƙe shi kuma gashi wata shabuhi da kuma kamanceceniya wal jazalati qur'ani yana da yalwa yana da yalwa wal ru'ati abun sha'awa abubuwa ne na ban sha'awa eh ra'ahu ai a'jabahu kenan wal kasrati ga yawa haruffa masu yawa ayoyi masu yawa surori masu yawa amma sai kaga dan karamin yaro ya haddace wani yaro sai ya ga bakinsa ma bai gama nuna ba amma ya haddace Qur'ani wallahi kuma yana ta karantawa ko bai san me yake karantawa bai san ma'anar abun ba amma ya haddace to ai kaga ubangiji ta'ala ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr ku gani fa hakika mun sauƙaƙe alqur'ani domin a iya haddace shi kuma domin a iya tuna shi kuma domin a iya kiyaye hukunce-hukuncen da ke ciki shi yasa Allah ya ce fa hal min mudakkir mujahid yake cewa wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr ai hawwanna qira'atahu mun sauƙaƙa karatun alqur'ani suddi almajirin bin abbas ne shi ma cikin waɗanda suke makaranta almufassirun na cikin tabi'ai yace yassarna tilawatahu alal alsuni kaga ma'anarsa shi ma ta zo kusa da ta mujahid mun sauƙaƙe tilawan alqur'ani akan harasa sai da harce yana tazazzaga qur'ani wallahi ai tazazzaga qur'ani ai tazazzaga qur'ani kawai zuwa yake yi kaji kamar lokacin shi mutumin ake ba wa'ayi qur'ani kawai zuwa yake yi to in banda qur'ani wani littafi ne Allah ya masa wannan gatar to sai ya zamanto babbar mu'jiza qala sa'id ibn jubair shi ma daga cikin tabi'ai abdul majid dan abbas ne yana cikin wanda suka shahada kashe shi aka yi yana cikin manyan malaman kufa sa'id ibn jubair yake cewa laysa min kutubi kuma almajin anas dan malik ne ba almajin eh almajin anas dan malik ne da ibn abbas yake cewa laysa min kutubillahi kitabun yuqra'u kulluhu zahiran illa alquran duk cikin littafin Allah subhanahu wataala da Allah ya saukar babu wani littafi da ake karanta shi zahiran of head kenan wanda za karanta shi kawai illa alquran sai alqurani ba wani littafi da Allah ya saukake haddace shi a karanta shi of head sai qurani shi ne aka saukake ma al'umma na wannan saƙon wa qala gairuhu wasu kuma daga cikin malamai sai suka ce a'a ai abinda ake nufi lam yakun hadha li bani isra'il wannan falala da baiwa da karama da Allah ya ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna haddacewa alqur'ani wato an zahar qalbin ba a bawa banu isra'ila irin wannan ba su banu isra'ila duk yadda mutum ya kai da karatu na attaura baya haddace ta offhead wasu malaman haka suka ambata walam yakunu yaqra'una at-taurata illa nazaran basu zan suna karanta alqur'ani ba sai dai kawai suna kallanta ma'ana suna karanta at-taura ba sai dai in suna kallanta ma'ana idan da kane ba sa iya kawo ta gaba daya sai dai suka wani bangare bangare kaga yanzu malaman kirista ba wanda ya haddace bible ba ba su haddace bible ba ba wanda zai maka banka ma cewa ya haddace Bible kawai dinga jawo ta kamar yadda malaman addini suke jawo aya na Qur'ani a ce maka sura kaza aya ta kaza ka duba yadda Zakir Naik din nan yake sai ka ce wata computer ne kuma ba tsayawa yake tuna ba ba kuma shiryowa yayi ba ko tambaya ka masa in zai baka ansa a lokacin ka kaga tambayar zai baka ansa in zai dai zai kama ayan Al-Qur'ani to zai sai ya ga maka ayar da sura kuma bi iznillahi ta'ala ba kuskure Allah ya masa baiwa to su waɗancan banu Isra'ila ba a musu ba ba wanda ke iya yin haka sai annabi Musa da annabi Haruna da kuma annabi Yusha'u ibn Nun sai kuma Uzairu shi ma wanda ya zo shi malamai sun ce salihin ba wani wasu sun ce a annabi ne shi ma daga cikin wato an biya bani Isra'il wa min ajin zalika tutinu bi Uzairin a dalilin kasancewar Uzairu ya haddace a taura da ka shine suka fitinu da shi lamma kataba lahum at-taurata an zahar qalbihi lokacin da ya rubuta musu at-taura of head daka eh shine uhurkan lokacin da aka kona ta wato lokacin fitintunu kenan da Allah ya fitinu banu Isra'ila aka zo aka kokkona at-taura lokacin bukta nasr al-babili ya kone at-taura to lokacin da uzair ya zo shi ya karanta musu ita of head yana cikin annabawan banu Isra'ila da aka tayar sai Allah ya masa wahayin at-taura shi ma don kasan duk annabawan banu isra'ila a tauransu ma suka ta karantarwa har zuwa annabi ya haya har zuwa waɗanda ma za su zuwa bayansa annabi isa alaihi salam shi ma attauran ya karantar sai dai dan gyare-gyare ma'ana an ɗauke an dauke musu wasu takunkumi inda ya ambata yace wala uhilla lakum ba'd allazi harrama alaykum eh wa musaddiqan wa musaddiqan bima lima bayna yadayhi min at-taurati ko wala uhilla lakum ba'd allazi harrama alaykum ni ma nazo in gaskanta at-taura ne sakon at-taura ne kuma nazo domin na halatta muku wani abu da da aka haramta muku a cikin at-taura to kaga shi uzair lokacin da yazo ya karanta musu da kai karanta musu ya rubuta ta offhead sai suka ce kai wannan dan Allah ne ashe ne abin da Allah ya ambata a cikin tauba ko وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن ينفقون wasu malamai sun ce shine wanda Allah ya bada labarinsa a cikin wato suratu suratul bakara wai sun ambaci haka amma dai abin da yafi inganta ba shine aka ambata a wajen ba kawai wani mutum ne dai wanda ba yake mabhami kawai Allah ya ambaci mu'jizar abin da ya faru ne na nuna masa yadda rayuwa ta kasance aka nuna masa akan idanunsa domin a nuna kudrata Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala ya ce malam ya ce sallallahu ta'ala ala hadhihi al-ummati himma kitabihi Allah ya saukaka ma wannan al'umma su haddace littafin sa li yadhakkaru wato domin su zamanto sun fadaka don haka Allah ya ce fa hal min muddakir shin akwai wanda zai wastu amin dalibi khairun wa ilmin akwai wanda yake bidan wani alheri da ilimi fa yu'ana alaihi a taimaka masa wa kurira fi hadhihi sura an sake nana ta wannan fa hal min muddakir a wannan sura litanbihi dan afadakar wal ifhami ala annaha a'zamu min ayyati qissatin dhukrat ba'daha kuma dan a fahimci qur'ani yafi kowace kissa da aka ambata a gabani girma likauniha wadihatun sa'iratul maf'ul domin ta kasance a fayyace ita take abu ne wanda kullum kuma ake aikatuwa da shi wal istifhamu fi hal mudakkar bi ma'ana al amr ai ihfuzuhu wato Allah ta'ala kaman yayi umarni ne fa hal min mudakkar kaman tambaya ce ai ba ana nufi akwai wanda zai wastu bane ana nufi ku fa wastu ihfazuhu ku kiyaye alqur'ani watta'izu bihi kuma ku wastu da shi Allah ka ba mu ikon wastuwa da qur'ani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ To a gurguje saboda lokaci ya ja kuma ga takardu da dama za mu karanta abin da ya sauwaka cikin takardun. Kamar yadda aka sani a jiya cikin yardar Allah an kaddamar da gidauniya domin tallafa marayu to a iya jiyan a wannan wuri kudin da ya shiga account na wannan kungiya na marayu shine kamar haka Yunusa Muhammad Husaini ya sa 1500 da Yabura bi ma daki naira 500 Alhaji Usman Musa Wamba ya sa naira 200 Ahmad Sani ya sa naira dubu ɗaya, Dabta Gambo Ibrahim ya sa naira dubu ashirin, Sani Muhammad Ahmad ya sa naira dubu goma, Garba Hassan ya sa naira ɗari biyu, Yusufu Rabi Yusuf ya sa naira ɗari uku, Suleiman Usman ya sa naira dubu biyu, Abdulrashid Akibu ya sa naira dubu biyu, Hawwa'u Umar ta sha naira ɗari biyar, awal sabo ya sa naira dubu goma jimlar abin da aka samu a jiya ta wannan akawun shine naira dubu ɗari biyu da arba'in da takwas sannan waɗanda aka zaga da kwanduna na neman taimako a wannan wuri daidu a jiya an samu kuɗi cash naira dubu ɗari biyu da sha uku da naira sha biyar idan aka haɗa gaba ɗaya abin da aka samu jiya shi ne naira sittin da naira biyar. wannan shi ne kudin da aka samu sai kuma akwai honorable awala abdu balabe dan majalisar tarayya mai wakiltar wannan karamar kuma ta katagun a majalisar tarayya ta abuja ya aiko da atamfa guda sha biyar da yadin shadda set goma da kuma kayan yara ashirin shi ma ce a baiwa wannan kwamiti sannan a yau kuma cikin yardar Allah an samu kuɗi a wajen tattarawa kuɗi har naira sittin. wadda ya kunshi da wasu kayayyaki saboda lokaci sai a yi haƙuri ba dole sai an faɗa ba masu kaya mata da suke aikowa zannuwa na yara da kayan yara da na maza da mata to du dai Allah saka kowa da alkhairi sai a banki abinda aka saka kuɗi a banki a yau shine kamar haka Hauwa Umar ta sha naira 500 Adamu Abba Abubakar ya sha naira 2500 Muhammad Hali ya sa dubu biyar, Basiru Sale ya sa dubu biyu, Maryam Abubakar Naira ɗari takwas, Usman Abubakar Naira ɗari biyar, Muhammad Muhammad Ma'as Naira ɗari biyar, Abubakar Sadiq Naira dubu ɗaya, Mudassiru Muhammad Naira dubu biyu, Aisha Yahu Naira ɗari da hamsin, Yusufu Abdulkadir Sa'id Naira dubu biyu, da rabi inuwa naira ɗari biyar jimlar abin da aka samu a alat yau ya shigo ta banki shi ne naira dubu sha tara da ɗari hudu da hamsin allah saka kuwa da alkairi wadda aka zaga a yau a kwando wadda aka samu an sassaka a kwanduna da ake neman taimako da shi shi ne naira dubu bakwai da ɗari tara da tamanin wannan shi ne abubuwan da aka samu a jiya da yau jiya na yi alkawari zan karɓo saƙo daga wajen cewa ma ai hakuri laifi na ne dan ni ne abin tuna ba sai daga ba sai gobe insha Allah a karamar hukuma sai malam masu neman addu'a akwai wanda tace tana neman yan uwa da malam saya ta a cikin addu'a akan tana neman aifuwa akwai kuma wani bawan Allah wanda dazu a lokacin sallar isha a masallacin bakin tasha aka dauke masa motarsa birar Honda motar ja ce kalar motar ja ce kuma lambar motar ya kama kamar haka lagos fst 383cq to allah bayyana ta waɗanda suka aikata wani abu allah ya tona asirinsu sauran takardu su yi haƙuri ba lokaci sai goben allah kai mu a karamakallahu a gabatar mana da addu'a
wannan anguwa wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da rashin mota muna roƙon Allah ya saba da tara kowa su kuma waɗanda suke yin wannan mugun aiki Allah shi rabu Allah ba ko kare mu baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وازال مواقفتك والكلمه من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام واجعل الجنة مأوانا يا رحيم يا غفار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين